خليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da kasancewa annan masallaci mai albarka na tudun maliki a cikin birnin kano nigeria uku ga watan jimada al'ula shekara ta 1447 hijiriya 25 ga watan oktoba shekara ta 2025 miladiya darasi na 80 a cikin wannan littafi mai albarka littafin alkaba'ir na imam al-zahabi allah ya masa rahama muna nan cikin kaba'ira ta 49 har yau insha Allah yau za mu kare ta da ikon Allah insha Allah insha Allah kaba'ira ta 49 wanda tana magana ne akan abin da ya shafi masifa da za ta yi samun bawa da irin response ma'ana mataki ko amsa da zai bayar idan bala'i ya same shi ko jarramawa akwai masu kuka masu yaga riga akwai masu aske kan gashi gaba daya akwai masu kira akan halaka da tabewa idan bala'i ya same su shine ake tararrashin mu cewa idan mutum masifa ta same shi ga abin da ya kamata idan kuna tare da ni can a ƙarshe akwai wata riwaya da aka ce an sauban an ga wurin an ga an sauban ko kafin wata hikaya akwai hikaya mai tsawo to kun duba kun duba da yake wata wata ne an sauban رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب عبدا مصيبة إلا بإهدى ومصيبة إلا بإهدى وتو خلتين إما بذنب لم يكن لم يكن الله ليغفر له إلا بتلك المصيبة أو بدرجة لم يكن الله yuballighahu iyyaha illa bi tilka musiba hadisin imam ahmad da imam al-haisami hadisi ne da yazo da mazaje ingantattu da imam al-hakim duk sun ruwaito shi a bisa sharhin muslim annabi rahama yana cewa babu wata masifa da za ta samu bawa na gaya muku me masifa na yi bayanin masifa ita ce jarabawa a hausa ma an ce masifa ka san bala'i amma abin da ake nufi al'isaba abinda zai jarraba mutum a shafe shi da wani abu na tashi hankali to duk wata masifa a duniya da ka iya samun ɗan adam abu guda biyu ne sababinta ka riƙe wannan na muna neman Allah ya tsare mu da masifa ya tsare mu da tashi hankali ya tsare mu da bala'i to amma in ya kaddara masifa ta same ka to saboda abu guda biyu ne na ɗaya imma bi zambin lam yakuni lahu li yaghfira lahu wataƙila kana da wani zunubi da ka aikata kuma Allah bai zai gafarta maka zunubin nan ba sai ya jarrabe ka da wannan masifar in ya same ka da masifar to shine yafe zunubin idan baka gane ba Allah yana iya ɗora maka masifa da bala'i don ya yafe maka wani laifi da kake tattare da shi Allah ya yafe maka da baka tuba ba kuma menene tuban menene yafiyar wannan laifi shine a dora maka wannan bala'i ka gigita ka tsorata ka damu ko asara ko mutuwar ɗa ko mutuwar mata ko mutuwar uba ko makoci ko gobara ha ko wani ciwo da zai zo ya addabe ka kai ta bama kai ta zuwa asibiti ai ta gwada ka ko wata larura ko makanta ko gurguntaka ko a yanke maka kafa ko a cire maka ido saboda wani abin nan ciwo da ya same ka ma'ana dai wani ibtila'i da Allah ya zarbe ka da shi da zai dame ka ba wai dan Allah baya son ka bane ko yana kin ka a'a kana da wani laifi ne a wajen Allah da bai yafe maka shi ba sai ya dora maka masifar in ya masifar ita ce kanka da laifin kun ji daya au ko kuma bi darajatin lam yakun lahu yuballighahu iyyaha illa bi tilka musiba a'a akwai wata daraja ne da ubangiji ya tanadan maka Allah ya tanadan maka wata daraja in an ce daraja ana nufin wani matsayi da Allah ya tanadan maka ba za ka isa wannan matsayi ba Allah ya yi alkawari ba zai baka wannan matsayi ba sai ya ɗora maka wannan masifa da bala'i ta gigita ka ka yi asara ka yi mai amma kuma za ka samu wannan ɗaukaka. So duk wata jarrabawa da za ta iya samun ɗan adam ka rubuta ta kome insha Allah ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan. Allah ya ba mu ikon cin jarrabawa. Wai me amfanin kawo wannan hadisin don a nuna ma kai musulmi mumini duk lokacin da masifa ta same ka ba asara a ciki. Matuƙar kana da imani. ba wata damuwa Allah zai biya maka wata bukata ne daga cikin musibu a shi yasa zaka ji ana cewa Allah samu ci jaraba wannan Allah samu ci jaraba haka ake faɗa wa qala sa'd bin jubair laqad utit wa laqad utit utiyat hadhihi al-umma inda al-musibati ma lam tu'ta al-anbiya qablahum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sa'd bin jubair yake cewa haƙiƙa wannan al'umma an bata wani magani in musifa ta same ta irin maganin da ba a ba wa wasu annabawan da suka gabace mu ba ba an ba mu wata kalma an ba mu wani magani an ba mu wani kandagarki an ba mu wata bara an ba mu wani abu wanda hatta al'ummomin da suka gabata da annabawan da suka gabata ba taba ba su ita ba ita kuma amfaninta in masifa ta same ka shine zaka faɗa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk duniya ba annabin da aka taba bashi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai annabi Muhammadu ba wata al'umma da samu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai al'umma annabi Muhammadu ولو أعطيت ولو أعطيته الأنبياء عليهم السلام لأعطيه يعقوب أي دا ذا أباوا وسأل النباوا إنا لله وإنا إليه راجعون دا أبا النبي يعقوب idh yaqulu yayin da yake fada ya asafa ala yusufa wa biyaddat aynahu min al-huzn fa huwa kadhim ya bakin ciki na ya damuwa ta akan dana yusuf amma lokacin ba inna lillahi da da akwai inna lillahi da annabi yaqubu cewa zai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kirkeci ta cinye mun dana yusuf inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an tafi ambatar mun da dana yusuf inna to babu ita kawai sai ce ya asafa ala yusuf to shi yasa aka bamu idan mun shiga masifa faduwa ne hadari ne damuwa ne tashin hankali ne wata matsala ne me zamu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba a kiran wani dan adam in ka shiga masifa ko wani shehu saboda girmansa ko wani wali ko wani akarmakalla ko wani bawan Allah ko waye shi kowaye ba a kiransa in an shiga masifa Allah yake kira daga Allah muke gare shi za mu koma in mutuwa aka yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in gobara ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in wani bala'i ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk abin da ya same ka musulmi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أجره الله وأخلف له خيرا منها أم سلمة مات النبي صلى الله عليه وسلم تشي ناجي النبي أنا شوى duk wanda ya faɗa lokacin da masifa ta same shi ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ƙara ma da wannan addu'ar Allahumma ajirni fi musibati ya Allah ka ba mu kariya an gane ko ka bani tsaro ko ka bani lada akan wannan masifa da ka dora mini kuma ka maye mini wa akhluf li khairan minha ka maye min da abin da yafi wannan masifar alheri insha Allah ta'ala sai Allah ya bashi kariya sai Allah kuma ya bashi lada kuma wa akhlafa lahu khairan minha sai Allah ya maye masa duk abin da ya same ka na asara ko bala'i kace inna lillahi ne to sai Allah ya canja ma in mutuwa ne aka yi maka sai Allah ya canja maka wani abin da ka samu farin ciki to me yasa yau mutane suke kaura cewa inna lillahi ko ba su ma san inna lillahi ba ba koyar da su ba haka ko yaro ne a koya mai a makarantar islamiyya ne makarantar boko ne da wani abu ya faru inna lillahi amma abin tausayi da zai baka tsoro yanzu malam za ga dattijiya tsohuwa wani abu kwatsam ya faɗi ga zira shehu shehu wani shehu hajiya ana tsohon yayi ne an daina shehu kuma shehu ne yana kabari yana kwance ya zai tsallako ya zo miki me zai iya miki wani shehun da zai iya maka wai bala'i ya same ka babu su ma masu cewa shehu shehun an yanzu sun daina sun koma Allah suke kira saboda an gwada an gabaci kulafa Allah ba a hada shi da kowa wani wadda ya sai maka wani abin da Allah zai maka shi babu shi ta ce falamma tuwuffi abu salama yayin da mijina abu salama ya rasu qalat man khairun min abi salama waye yafi mijina abu salama alheri ita da mijinta abu salama ya rasu mijinta abu salama da Allah ya masa rasuwa kawai gani take na rasa miji har abada ni dai da samun wani miji irin abu salama babu ثم قلتها سينفد إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها تشي فأخلفني الله رسول الله صلى الله عليه وسلم da musibar ta same ta ta inna lillahi ta kace Allahumma ajurni fi musibati tace sai gashi Allah ya canja mu da annabi aiko yahu Abu Salama ita a tsammanin ta bata taba tsammanin annabi zai neme ta ba gani take ina ina ita annabi ya neme ta da gani take a cikin mutane ya waye fa Abu Salama wallahi malam tana faɗan wannan kawai sai gashi annabi ya aiko yace Ummu Salama matar Abu Salama mijinta abokin annabi ne yana da tarihi Abu Salama yayi hidima wa addini sosai ba lokaci ne don in na shiga tarihinsu ba za mu iya gama wannan babin ba da Allah ya ɗauki ransa annabi ya tausaya wa iyalinsa sai annabi ya ce tsohuwar mata ce ta tsufa ta yi shekaru tana cikin matan annabi masu shekaru da yawa sai annabi ya ce a ji a gaya mata zai aure ta kawai malam kaji manya masu karamci tun babban mutum ya zo yana ya tsaya ya auren taimako bai zai ba sai zai yana yana neman yan ƙananan mata sa'annin jikokinsa sai a ce haba alhaji ai wanda ka samu yar yarinya ka karisa da ita zai tana sa maka hawan jini da ciwon zuciya wallahi sai ta wulakanta su daga karamar yarinya ya sha bakwai sha takwas tana dakawa babban mutum tsawa wai me haka ake mana irin wannan ce ke haƙuri mana wallahi nan ku in ya zo fa gaishe shi ake a kamfani a wai ana ganin babba ne amma ƙaramar yarinya take dila shi me yasa kwaɗayin duniya da fifita sha'awa akan wani abu tura kuɗi ta ce bai isa ba da turawa a lokacin uwarsa kuma tana can tana cikin wahala wallahi masifar da Allah ya jarabe su kenan su yi ta kashe wa ƙananan mata kuɗi yara ba addini ba wani abu amma ba sa iya taimakon iyayensu dama in baka share masallaci ba to ka shirya ka je kai sharar bola ko kasuwa to bari ku ji halin mata kuma bari ku ji halin mata wannan ɗabi'a ce kai ma yaro ne me kake wani alaba da lada dan sirri kaji dan karamin yaro wallahi karami da shi eh da baka fara kama ta shawa ai kai baka rijista ba tukunna sai ka zo layin ka zaka ga da kuranka ne ba Allah gyara muku su ba mu dai yanzu mun riga mun zurma sai dai abin da Allah ya malam da annabi ya aika mata sai ta ce a gaya masa tana da sharuɗa eh ta ce na farko dai ta ce in nimra'atun musinna ni mace ce mai shekaru kada annabi ya yi tsammanin abinda matansa ƙanana za su iya masa na hidindimu ni zan masa ni na yi tsufa na shekaru kuma gaskiya ne duk macen da ta ɗaga shekaru ka auro ta to kar ka ɗauka kazar-kazar ɗin 'yar ƙaramar yarinya ita ma za ta iya a'a wani ya zo ya kawo ƙaran matarsa hajiya ba ta kaza hajiya ba ta san kaza ba ya soyayya nan ta ce malam ina ni ina maganar soyayyan yara ina da jikoki ta ce ba zan iya ba ni ba auren nan ma don ibada ne na yi ku yi musu uzuri malam sun yi shekaru tsoho ne yaushe tsoho zai iya kayan yara sai dai ta yi iya abin da za ta yi annabi ya ce ba komai shi da ya auri su sauda binti zama al'amiriya dattijiyar mace ai tafi ummu salama mai shekaru tafiya da kyar zama da kyar na sauda ita ma mijin ne ya rasu aka aure ta duk yawanci auren annabi gaba ɗaya na taimako ne ka je karanta tarihin matan annabi gaba ɗaya aurensa duk yawanci na taimako ne sharaɗi na biyu ta ce ni mace ce gayur ina da kishi hakan ta ce tana da kishi annabi ya ce a gaya mata za a yi mata addu'a Allah ya tafiye mata da kishin ba shi kenan ba sai ta ce a gaya masa in nimra'atun masbiyya ni mace ce ina da tarin ‘ya'ya yara gaskiya ba zan iya yin aure in tafi in bar ‘ya'yana ba duk inda zan yi aure to sai dai a kula mun da yarana annabi ya ce aje a gaya mata za a ɗauki nauyin ‘ya'yan nata gaba ɗaya akwai wani sharaɗi babu sai ɗaurin aure kawai wannan ita ce ummu salama akwai darasi sosai a cikin rayuwarta kuma gaskiya ta yi bayanin yancin mata sosai amma nan a da ne yanzu matan yanzu waye za ta baka wani sharaɗi he kaɗan ai Allah Allah ake a fito wacce ta kira ni kwanan aka rama kalla ka taimaka mu na ce me ya faru ni dai ka taimake ni na ce to ki bayani mana a'a wallahi tallahi ya daina zuwa na ce kamar ya daina zuwa ta ce mutumin kirki ne ina ƙaunarsa ina sansa ya bar zuwa na ce ina ya daina zuwa kasuwa ko ina malam ya daina zuwa na ce maka ina ta ce ya daina zuwa zance me kika masa ta ce wallahi haka kawai me dalili ta ce ni malam na kasa bacci na rasa inda zan sa kaina dan Allah malam ga lambar wayarsa kai masa wa'azi ya kamata ya taimaka kai maza suna yanka wulakanci a wannan shekaru maza maza na ce to aikin gani yanzu ban san ba wata ila ko halinki ne ba kyau ko ya ga kina tsalle-tsalle kina rawar kai ko kin jiki malam ka kira shi ka san ita mace aka take nace yanzu haka kawai bai wa Allah in dauki waya kurin in kira shi in kama jan aya da hadisi haka kawai to me zan ce masa bukata suke suna bukata babu mijin auren kuma wannan zamani ne annabi ya ce idan zamani ya zo ya ƙarshe zai zama mutum ɗaya namiji hatta ya kuno ya kuna ɗaya daga cikinku zai zama yana da mace hamsin a ƙarƙashinsa hamsin na mura'atan tsakanin matansa da ‘ya'yan yayyansa da aka tafi aka bari da wanda aka kashe aurenta ya mutu tana gidan da wanda yake zawarawa ne ba mijin aure da ‘ya'yan yayyansa da ‘ya'yan kannansa ‘yan mata ne mata ne cinkus za su zauna a gidan mutum ɗaya shi kaɗai yana kula da mace hamsin sun cika za a zo wannan amma wannan hadisin matan zamanin nan da suke cikin rufin asirinsu gidan aurensu ba san da wannan ba sai ta yanka tsiya suna wulakanta mazajen suna rashin kirki wai har mace a wannan zamanin tana cewa miji ka sake ni wana ka saki kai din banza kai din ka sake ni wata fa takarda ta bashi in tsohuwar ka in wance ta kira sunan mahaifiyarsa in ba zina ta ta haife ka ba ka rubuta min takarda ta shi kuma yana so shi shi wance kenan na mamman kenan sai ya tafi kasuwa ba zai iya ba ba zai iya ba zai isa ba kai ka fai addu'a Allah ya sa ka fi karfin mutanen nan fa ba kirki bane da su ta kuma ba a cika baki duk wanda bai aure a cikin kuma wallahi rufe bakinsa duk wanda bai aure ba Allahu a'lam dan ba girin girin ba sai mai a waje zai yi kai ta barazana kai ta ba amma an ka shiga gida dila kaza ayi Allah kiyaye wa an sha'abi anna shuraihan qala inni la usabu المصيبة فأحمد الله عليها أربع مرات شعبي yake cewa shirai yana cewa wallahi musifa tana iya samu na sai na yi wa Allah godiya sau hudu ka ji malam bayan Allah auliya idan musifa ta same shi sai yayi wa Allah godiya sau hudu na farko yace ahmaduhu id lam yakun a'zama minha yace ai duk bala'in da ya same ni sai in ce ka alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah me yasa tunda Allah ya takeice min iya wannan masifar ya bar min bai samu wadda tafi ta ba kamar misali dan sa ya mutu uban sa ya mutu sai ce ka alhamdulillah alhamdulillah Allah da ya takeice min mutuwar iya wannan kenan to ka san babbar musifa shi ya mutu inda shi ne yanzu ya je fada ake masa marrabuka ya shirya ko bai shirya ba ya ga gani wani ya ce ai gwanda wani dai ya yi gaba kai ka mai addu'a kai ka shirya in ji wani Allah kiyaye kenan idan bala'i ya same ka ka gode wa Allah ka ce ya Allah na gode maka da ka jarrabe ni da wannan bala'i baka dora min wanda ya fi shi girma ba idan hadarin mota ka yi ka buge akuya dan jakka ta fashe idan motan ka ya fashe gilas ɗin ka ya fashe ka ce alhamdulillah yau da dan adam na kashe mai da na shiga uku da azumi ma ishe ni in ma dan adam din ka kashe ka ce ka alhamdulillah nagode Allah da kasuwa na shiga kam na kashe mutane da yawa shi ma in haka ne ka ce ka alhamdulillah da Allah ya kubutar da ni da raina da wanda suke cikin motar nan duk wata masifa akwai wanda take sama da ita mala na biyu wa ahmadu idh razaqani sabra alaiha ina gode wa Allah da Allah ya jarrabe ni da masifa kuma azuta da hakuri akan masifar a bakan a dora ma masifa kama iya jurewa ai sai mai imani wani farin da yake malam wa ahmaduhu iz waffaqani lil istirja'i laha arju min athawabi ina godewa Allah da ya azurta ni da fadin inna lillahi shine istirja da na fadi inna lillahi ina neman ma Allah ya bani lada akai kenan ana so idan Allah ya dora ma masifa kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace wa ahmaduhu iz lam yaj'alaha fi dini ai ina yi wa Allah godiya da bai sanya masifan nan a cikin addini na ba ka san duk wata masifa malam mai sauki ne in bata zama a cikin addini ba ka san masifa addini Allah ya jarrabe ka ka bar addini iya masifa Allah ya jarrabe ka a ce ka ridda ko ka wayi gari ka ce kai ka gode da ma ka bar musulunci kamar yadda na ga wani yaro ana nuna shi yana cewa wai yana fa alhamdulillah yace alhamdulillah Allah ya fahimtar da shi da yana bin Muhammadu yanzu alhamdulillah Allah ya fahimtar da shi Yesu almasihu yake bi yana alhamdulillah da yana sallah yanzu ya gane ashe sallah yaudaran mutane ake yana kuma fa yana alhamdulillah kuma dan musulmi a garin musulmi a unguwar musulmi to kaga masifa a addini kenan Allah ya jarabe ka da bala'i a cikin addinin ka da zaka da ka shiga wuta yace ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma surah al-baqara as-salawatu min Allah war rahma wal maghfira wannan salawat daga Allah da rahama da gafara ulaika humul muhtaduna sune shiryayyu waɗanda suke hakuri akan waɗannan abuwa yuridu alladhina ihtadaw litarji' sune yana nufin wanda Allah ya shirye da su da fadin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa qila ila al-jannati was-sawab su ne wanda Allah shirye da su zuwa ga gidan aljanna da kuma samun lada wan sa'id bin musayyibi an an umar bin khattab radiyallahu anhu qala ni'mal idlani wa ni'mal alawa ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma ni'mal idlani wa ulaika humul muhtadun ni'mal alawa akwai al-idlani akwai al-alawa abubuwa ne guda biyu da Allah ya tanadar salawatun min rabbihim wa rahma wannan su ne al'idilani kamar mangala guda biyu ta jaki ta dama da hagu madalla da wannan abu da Allah ya bawa tanadi salawatun min rabbihi addu'o'i da rahama da jinƙai daga ubangiji wa rahma da kuma jinƙai daga Allah idilan kenan ula'ika humul muhtadun al'alawa wannan shine al'alawa din wato shi wannan shine cewa da Allah ya waɗannan su ne shiryayyu sai cewa amma idan sakata sahibul musibati idan wanda aka yi wa masifa aka dora masa masifa ya fushi wada'a bil waili was suburi yayi addu'a ya roki halaka ya roki tabewa wailun wailun subur subur la tad'u al yawma suburan wahida wad'u suburan kaseera mutum ya wayi gari yana wannan kira ya shiga uku bala'i ya same shi saboda wai an mai gobara ya shiga uku bala'i ya same shi wai saboda babansa ya mutu ya shiga uku shi ya halaka mai gidansa ya mutu aulat mahaddin ko marin fuska kunci au shakka jaiban ko ya yaga riga mutum in bala'i ya same shi ya rike wuya rigarsa haka kar ya ɓare ta gaba ɗaya wai don ya nuna yana cikin fushi au nashara sha'aran ko kuma gashinsa da yake larabawa ne sai mutum ya wargaje gashinsa in mace ce ta cire ɗan kwali ta wullar da shi ta baza gashin karkada gashi haka wai don ka nuna kai kana cikin bala'i au halqatan au wato qit'atan au natafahu ko au halaqahu au qata'ahu zai iya ɗauka ko ka yanke gashin akwai wanda in bala'i ya same shi malam sai je ya aski kwalkwabo masifa an tai masifa yana da tarin gashi sai je aski kamar yanzu mace duba kan mace duba gashi sai ta je a mata kwalkwabo a katse gaba ɗaya wai ta nuna wa duniya tana cikin bala'i wannan din aram ne ko kuma tsintsincewa gashin ko riga ko kuma share wato wato wani abu wanda yake na alheri yana tattare da mutum mutum ya raba shi to duk ya raba shi da jikinsa duk wanda ya wannan falahu sukhtu min Allah to yana da fushi daga Allah wa alaihi la'natu kuma Allah ya tsine masa albarka duk wanda masifa ta same shi yayi ɗaya daga cikin wannan abun to akwai tsinuwar Allah akan shi rajulan kana aw imra'atan mace ne ko namiji وقد روي أيضا أن الضرب على الفخذ عند المصيبة يهبط الأجر إمام الذهبي يشي أرويتو duk wanda masifa ta same shi yayi ta dukan cinyarsa haka fa fa inna lillahi yana yana haka haka haka kun san ana amfani da wannan ai ta dukan cinya wani kai hakuri ni na shiga uku wayyo Allah yana haka to duk wanda yayi wannan ya dake cinyarsa saboda bala'i ya same shi ya rushe aw shaqqa jayban aw natafa sha'ran fa ka'annama rumhan yuridu an yuhariba rabbahu an ruwaito cewa duk wanda masifa ta same shi ya je ya tsaga riga kharaka alaiha sauban ko kuma ya mari kuncinsa fa mutum fa sai dai ka je yana fa fa yana ta marin fuskarsa sai ya gama marin kuma fuskar ka ganta a kumbure a zo ana ba shi hakuri aw shakka jaiman ko ya yaga rigar ya kama wayar riga far sai ta kai ƙasa wai dan ya nuna fushinsa aw natfa sha'aran an natfu kenan ya watsa gashi malam ya ce to kamar mashi ya ɗauka kamar mashi ya ɗauka yana harbin Allah da shi yanzu wanda ya ɗauki mashi yana harbin Allah yana ji zauna lafiya وقد تقدم أن الله عز وجل لا يؤذب بكاء العين ولا بحزن القلب ولكن يؤذب بهذا ya zo a hadisi cewa Allah baya yi wa mutum azaba da kuka na ido ko da damuwar bacin rai dan mutum ya zubar da hawaye ko kuma ya ji bacin rai wannan Allah bai zai mai azaba ba amma ka san da mai Allah zai mai azaba bi hada da harshe surutu da faɗin maganganu ya'ani ma yaquluhu sahibul musibati bi lisanihi abinda mai musifa yake faɗa da harshensa ya'ani minan nadbi wan niyahati ko ai ta faɗan abun yabo nad ya wane ya mai daukan kudin makarantar mai biyan kudin makarantar su ummi ya mai ciyar da mu wane ya mutu danga ta faɗi shi yake biyan kudin makaranta shi ya biya wa hajiya dudu aikin hajji ya mutu shi ya biya wa kaza shi yake daukan kaza masallaci kaza shi yake bada kudin janareto wa ai ta faɗan abubuwan alherin mutum ba a yi ana ihu ana faɗan alherin mutum ya mutu wallahi sai an rutsa shi a kabari ana cewa wai wannan abin da ake cewa kai kai kace ai wani yaha da kukan kera ihu ai ihu ai bala'i saboda wani ya mutu shi kadai ne fara mutuwa in babanka ne baban wasu sun mutu idan mahaifiyarka ne kai kadai ne tsohuwarka ta fara mutuwa me yasa ba za ka yi hakuri ba ga wancan maman su ta mutu ya hakura ga wancan ma ga wancan ma to karewa kai ma dai zaka mutu me a ciki kai hakuri wa ya ce ma mutuwa ba bacin rai akwai bacin rai amma me yasa yadda kowa ya hakuri ba za ka yi ba kai ba musulmi ne kai musulmi ne wani fa wani fa uban nasa ma in ya mutu wuta yake kona masa yanzu mutanen India idan mutum ubansa ya mutu ko wani nasa ya mutu shi da kansa zai je shafa masa betir ya shafa masa wani mai ya sayi itace a yi biki a yi taro a ci abinci a yi kiɗa a yi rawa shi zai zo ya ƙyasta a shana bau yana gani ubansa yana ƙonewa to kai da kake da addinin musulunci ya baka substitute ya baka solution an baka canji abinda jahilai suke yi kai ce ka zo ka yi a'a kai haƙuri ka yi kukanka amma ka shanye kar ka yadda ka faɗi wata kalma akan Allah don zai iya jiwa kanka yanzu kafi Allah san bawansa ne kai da kake jin kana son babanka to Allah ya fi ka son babanka kai fa ubanka ne shi kuma Allah shi ya halicce shi ma kashi duniyan gaba daya da cinsa da shansa da rayuwarsa da duk abin da ya mallaka Allah ya bashi to kuma ya ɗauke kayansa to sai me to waye ce ma ana tabbata a duniya to kai in an bar maka shi haka za a tabar maka shi ai dole ce ba zai yi ba a inda wasu ba sa tafiya wasu na zuwa da ma samu wurin zama dole sai wasu sun kauce su tafi sai wasu su zo mu ma yanzu kun gama nan duka ai yanzu mun cike nan ne ko to za a kwashe mu gaba daya sai waɗannan yaran kun gan su su kuma su ne zamanin su su ma za su zo da jikoki haka rayuwar take mu ma da kafin mu wasu ne to haka Allah ya kaddara rayuwa soja go soja kom an gane ba a son niyaha wa qad taqaddama an faɗa mana wannan cewa almayyit yu'adabu fi qabrihi bima niha alayhi ana yi wa mamaci azaba a kabarinsa saboda kukan da aka masa yanzu wannan shine hikayar zamu karanta a ƙarshe idza qalat an-na'ihatu wa aduda wa nasira wa kasiya جبذ الميت وقيل له أنت عضدها أنت ناصرها أنت كاسيها فالنواه النواه حرام لأنه محيج للحزن ودافع عن الصبر وفيه مخالفة التسليم للقضاء والإذعان لأمر الله تعالى دلوك تنمي كوكا كيرا ta ce ya ƙarfina ya damtse na ya mai taimako azuda ya mai taimako na ya mai mun sutura kasiya sai a fuski mamacin yana cikin kabari mala'iku sai su janyo shi sai a ce kai kai ne dantsan wannan kai ne ƙarfinta damun ba Allah ba kai ne za ka zo don ka mutu ana cewa kai kai ne ƙarfin wane daman kai ne kai ne mai taimakon wane an ta nasiraha daman ba Allah ne mai taimako ba kai ne an ta kasiyaha kai ne mai bata sura wannan mai wannan kukan kai kake mata sura suka ce kukan kera haram ne annawa annawu kenan haramun ne saboda shine ke tada bakin ciki in ka ji ana ihu ana kuka ana faɗa wani abu kai ma sai ya ziga ka musamman mata malam aka ji ana kuka ana kuka sai ga wacce ta ɗauka wannan ma sai ta jona ita ma wannan sai ta jona haka suke yi mace ɗaya ne za ta fara kukan wallahi sai ga goma sun ɗauka saboda rauni yasa abin da ake wai an yi mutuwa a bar gawa wa mata su zo su riƙe makarar sun ƙi su bari yanzu baban umma tafiya za ka yi yanzu baban mu mai tafiya za ka yi Allah sarki yanzu baba tafiya kuma da za a ce zo ku tafi tare ba za ta bi shi ba wallahi akwai mutuwar da aka yi sun kewaye na ce musu hajiya yanzu ko an ce ai addu'a ko kuna surutu wannan tana faɗa yanzu baban ummi lokaci yayi baban ummi to yanzu haka za a tafi yanzu za ka tafi ka bar mu yanzu baban wani yanzu baffa wata mai baffa wata mai baba wata mai miji wata mai kaza da sauransu ita kuma matar ita kuma sai kuka hi hi tana ta kokawa da ba ti ɗinsu da na duba ba wanda take cewa Allah magfir lahu warhamu babu ku daina ba wa mata jahilai gawa suna jahilci akan ta a ce hajiya ku yi haƙuri ku ɗauke gawan ku je ku binne ta saboda daga nan suke jawo mai bala'i wallahi ku kula fa ka san wani sai a ce a a a kyale mata su shiga tukunna mata hajiya ku shiga ku shiga ku to su shiga ko a zaune suke a nan za su yi addu'a in sun je gindin makarar ma addu'a ne to ba addu'a suke ba surutu suke da ihu ku hana su ana cikin damuwa ana cikin bacin rai amma ku hana su yace wa dafiyun an sabr ke hana yin hakuri kuma ana so ai hakuri kuma wa fi mukhalafatu taslimi lil qada'i akwai saba wa miƙa wuya wa qaddara wal iz'ani li amri Allah da kuma jayuwa zuwa ga umarnin Allah malam bari ku je kaya mai ban tausayi wani magabaci ne ya kawo wannan hikayar mafarki yayi wato wani bawan Allah ne cikin waliyai shi kuma abin da yake duk sacin duniya yana ware rana ɗaya ya je makabarta ya kwana malam kaji walittaka ko duk sati yana ware rana ɗaya sai ya je makabarta sai ya je ishin fada ya kwana a cikin makabarta kurin wai me wai don ya tunatar da ransa cewa ke ma raina wata ran anan zaki kwana bari ka ga abin da ya faru qala salihul murri kuntu zata lailaci jumu'atin bainal makabiri sunan mutumin salihul murri me sunan shi salihul murri yace wata rana a daren juma'a ina tsakanin makabarcu kaburruka fanimtu sai nayi bacci wa idza bil quburi qad shukkat sai gashi kurin a mafarki naga an tsatsaga kaburruka wa kharajal amwatu minha matatu suna tafiya to ya kwanta a makabarta yana bacci bacci ya dauke shi kurin sai aka kawo mai mafarki a mafarkin sai aka ce ga kaburkan nan duk an faffasa su sai ga mat put put put put mamatan suna ta fita yace wajalasu hilakan hilakan kawai sai aka sa su suna yin halka halka suna zama mutum kaza su zauna a can mutum kaza su zauna a can wa nazalat alaihim atbaqun mughatta sai gashi an zo musu da wasu kwanuka ko wasu mazubbai shine atbaq jam'i na tabaqa mughatta alullube ga wasu kwanuka daga sama an saukar alullube wa idha fihim shabun sai a cikin mamatan nan sai naga wani yaro matashi yu'azzabu bi anwa'il azabi ana yi mai wata irin azaba da wani nau'i min bainihim a cikin mamatan gaba daya wannan yaron matashi shi kadai naga ana masa wata irin azaba da ba ta da dadi qala sai ce shi salihul murri fa qadimtu ilayhi sai na tafi wajen mutumin yaron wa qultu ya shab nace ya kai wannan matashi ma sha'anuka kai me yasa me ka tu'azzabu min baini ha'ula'il qaum ana maka azaba tsakanin waɗannan mutane fa qala ya salim sai ya faɗi sunana duk ba mafarki matashin sai ce ya kai salihu billahi alayka balligh ma amurka bihi na hada ka da Allah ka je ka isan mun sakon da nake umartar ka da shi wa addil amanata kuma ka bada amanar da na baka warham gurbati dan Allah ka yi tausayin bakuntana a wannan kabari warham gurbati la'alla Allah azza wa jalla an yaj'ala li ala yadayka makhrajan wataƙila Allah ya sanya mini wata mafita ta dalilin hannunka ya salihul mudri yace inni lamma mitu yanda abin ya faru na yanda na mutu waliya walidatun ina da mahaifi a tsohuwata jama'atin annawajiba sai ta tattara mata masu irin ambaton alheri annatu wanda zai zo ai shi yayi kaza ai shi yayi kaza su da a yadda suke a lokacin su idan mutum ya mutu sai a zo a nemo dan kwangila ko yar kwangila mai surutu sai a ta faɗa ai yana kaza ai yana ciyar da mutane ai yana kai ruwa masallaci ai yana taimakon marayu ai yana kaza ai yana shine annawadi ita wannan mahaifiyar yaron sai ta hada irin waɗannan masu wannan sana'ar aka ba su satar ansar abin da yaron yake yi na alheri kurin in an zo zaman ta'aziyya sai ta zauna ta ta faɗa ta ta faɗa ta ta faɗa ta ta faɗa ta ta faɗa ta ta faɗa kun ga illar in mutum ya mutu a zo a samu wani yana ta ambaton abin da yake yi yana kuka yana faɗa wai wai a nuna cewa shi bawan Allah ne addu'a aka ce ku yi masa wannan wa'ih ta hada masu iya kuka a da su a jahiliya malam idan mutum aka yi masa mutuwa in ma ba a in aka in mutum ya mutu in ba a yi mai kuka ba ai bai isa ba ai ai burgewa babbar mutuwa shine ka ji ana wayyo Allah ihu gari ya rikide unguwa ta a ce tab ayyo wani babba ne ya mutu to su wannan kukan matsayi ne kawai matan nan ta je ta ba da yan kudaden ta saboda ɗanta ya rasu ta tara su yandubna alayya wa yanuhna suna ta faɗin abun alheri na suna ta min kuka kulla yaumin ba rana ɗaya ba kullum fa ana mu'azzabun bi zalika nar yace ya salihu wannan wutar da kaga ana mun azaba abinda ake min ne mahaifiyata ce ta jawo mini ta gayyato mini waɗannan mutane kullun rana in sun zo sun mun wannan kukan mutuwan in sun zo sun faɗi wannan abubuwan na yabo a kaina to sai Allah ya ta ninka mun azaba kala kala yace an yamini wa an shimali ta dama na azaba tagun dina salihu azaba wa khalfi bayana salihu azaba wa amami ya salihu har ta gaba na Allah bai kyale ni ba azaba li su'i maqala ummi saboda mummunan magana da mahaifiyata ta sa aka yi ta faɗa dan wannan maganganu da ake faɗa bayan an mutu an zo ana ta kuka ana yi wannan mummunan abu ne fala jazaha Allahu anni khaira yace kada Allah ya mata sakayya a kaina da alheri yayi fushi ya ce uwarsa ta jawo mai bala'i ka san ana cewa jazakallahu anni khairan ko Allah ya saka maka da alkhairi shi cewa kada Allah ya mata sakayya alheri a kaina kamar yadda aka mu azaba ita ma ai mata ka ya shiga bala'i mana summa baka kawai yaron nan sai fashe da kuka ana mai azaba yana kuka hatta bakaitu li bukaihi salihu yace sai na fashe da kuka saboda kukan yaron nan sun bakala ya salihu billah alaika yaron ya sake cewa ya salihu na hada ka da Allah idhab ilaiha tafi gare ta fayya fil makanil fulani wa allama li al makana yace ce ka tana wuri kaza ka duba mamacin ne gawan ne fa yake faɗa masa tafi gari kaza tafi unguwa kaza tafi wuri kaza salihu yace wa allama li al makana ya koya mini ya sanar da ni a ina zan samu uwarsa wa qullaha in ka je ka ce da ita limatu azibina waladaki ke mamaya ake kike azaba wa danki ya umma ya mama rabbaitini kin mun tarbiya wa min al-aswa'i wa kaitini kin kare ni daga dukkan wani mummunan abu falamma mitu fil azabi ramaitini yayin da kuma na mutu kika jefa ni azaba kin mun tarbiya kin kare ni kar in shiga damuwa amma bayan na mutu kuma kin jefa ni cikin azaba ya umma ya umma ya mama law ra'aitini al-aghlala fi unuqi ina ma da kin ganni sarƙoƙi sarƙoƙi na wutar jahannama a wuyana wal qaidu fi qadami sasari a kafata na wuta wa mala'ikatul azab tadribuni mala'ikun azaba suna dukana wa tanharuni suna daka mini tsawa falau ra'aiti su a hali la rahimtini da kin ga mummunan halin da nake ciki yau ya mamana da kin tausaya mini wa in lam tatruki ma anti alaihi in baki daina abin da kike yi ba yanzu na gayyato mutane suna ta mun kuka ana ta mun kuka kina ganin gata kike mini minan nadbi wan niyahati Allahu baini wa bainaki Allah ya isa tsakanina da ke Allah shine kawai tsakanina da ke yawma tashaqqaqu sama an sama'in ranar da sama za ta tsage wata ma ta tsage wata ma ta tsage ni da ke wa yabruzu al-khala'iqu halittun Allah za su fito fili su bayyana li faslil qada'i dan ai musu hukunci qala salihun wannan fudu a mafarki ne salihu yace fasai gasu sai na farka daga bacci bala'in mafarkin ya gigita shi kawai pap sai ya tashi to yanzu kai salihu banda kai me ya kai ka kaje ka kwana a makabarta da baka je mana baka je wannan ba yace sai na farka fazi'an ina cikin tsoro wa makantu fi makani yace wallahi da ya tashi sai ya tashi ya zauna a inda ya kwanta ya zauna yana cikin damuwa ga kafar ga makabartu matattu a kewaye da shi kalikan ina cikin kalak rashin bacci ila alfajr har na kai asubahi ban yi bacci ba falamma asbatu yanna wayi gari dakhaltu albalada sai na shiga gari walam yakul li hammun ni ba ni da wata damuwa a wannan rana illa daral lati li ummi sabi kawai damuwa ta in fuskanci gidan nan na uwar yaron nan ashab matashi fastadlaltu alaiha na nemi a nuna mini hanyar gidan da zan gama tan nan fa ataitu a naje gurin ta na tare da ita fa idal babu muswaddun sai naga kofar ta yi baki kirin wa sautun annawadibu wan nawaihu sai gashi ina ta jin sautin masu yaban mamaci da masu kuka waɗannan suna kuka waɗannan suna yabo ina ina ta ji kaga ashe mutuwar ma ba a dade ba mala bai dade da mutuwa ba kawai Salihu ya je kwanciya sabuwar gawa ne ma shi kharijun min ad-dari a wajen gida fataraktu al-baba na kunkusa kofa fa kharajat ilayya ajuzun sai ga wata tsofuwa ta fito ta yiwo kaina faƙalat ma turidu ya hada sai ta ce da ni kai wannan me kake nema faƙultu uridu ummu shabi ta ce sai ya ce mata uwar yaron nan da ya mutu ake masa wannan koke koken shi nake nema allazi mata wanda ya mutu faƙalat wa ma tasna'u biha hiya sai ta ce kai me za ka yi mata hiya mashghulatun bi huzniha tana cikin damuwa a cikin bacin ranta ta zama busy tana cikin damuwa ɗanta ya mutu faƙultu arsiliha ilayya salihu ya ce almurri ya ce kin ga ke ki a turo mini matan nan da Allah ma'i risalatun ina da wata wani sako takarda min waladiha daga ɗanta wani da kuma ya ce ɗan da ya mutu fa dakhalat tsohuwa ta shiga fa akhbarata ta bata labari fa kharajat um sai ga uwar ta fito wa alaiha siyabun sud ta saka bakin kaya kun san shi bakin kaya wani lokacin ana sa shi don nuna bakin ciki ne ba za a sa fari ba to a da a yanda suke in abun bakin ciki ya same su sai mutum ya cire duk wani kaya sai sa baki kirin da bakin kaya wa wajhuha qad iswadda fuskar ta yayi baki kiri min kasratil bukai saboda bala'in yawan kuka wallat ta mammari fuskar ta tsohuwan nan fa qalat li man anta sai ta ce da ni waye kai qultu ana salihul murri nace ni ne salihul murri jarali albarihata fil maqabiri jiya da daddare a cikin makabarcu inda ku binne dan ku wani abu ya faru gare ni ma a wala dake tare da danki kaza wa kaza kin ji kin ji abin da ya faru ra'aituhu fil azabi na faga danki yana cikin azaba da bala'i wa huwa yaqulu ya ummi ya ummi yana cewa ya uwata ya uwata rabbaitini kin min tarbiya wa min al aswa'i wa qaitini kin kiyaye ni daga dukkan munanan abubuwa falamma mittu yayin da na mutu fil azabi ramaitini kin jefa ni cikin azaba yake uwata wa in lam tatruki ma anti alaihi in baki daina abin da kike yi din nan ba Allahu baini wa bainaki Allah ne tsakanina da ke yawma tashaqqaqu sama'un an sama'in ranar da sama za ta tsage ga wata sama ta tsatsage ta faffarke falamma sami'a dalika ghushiya alaiha wallahi yayin da tsohuwar nan ta ji sakon salihul murri sai ta suma ta fadi ta suma wa saqatat ta fadi ila al-ardi a ƙasa falamma afaqat yayin da ta farka bakat buka'an shadidan ta yi kuka kuka mai tsanani bayan kukan da ta yi wa qala ya waladi sai ta ce ya dana ya yazzu alayya walau alimtu zalika bi halika ma fa'altu wani abu ya girmama gare ni wallahi wallahi dana da na san halin da kake ciki bayan ka mutun nan da ban yi abin da na aikata ba wa ana ta'ibatun ila Allah ta'ala ina shaida maka ya dana na tuba zuwa ga Allah min zalika daga wannan kukan kera daga wannan sa mutane suna abin da bai kamata ba saboda an yi mutuwa summa dakhalat sai ta shiga gida musarrafatin nawaiha ta kori wannan masu kukan keran wa labisat ghayra tilka siyabi ta sanya kayan da ba shi ta sa yanzu ba ta canja ta farin kaya wa akhrajat ilayya kisan salihul murri yace sai gashi ta fito mini da da wani da wani buhu ko wani mazubi fihi da rahima kasira kudi da yawa dirhami da yawa wa qalat ya salihu sai ta shi ya kai salihu tasaddaq bi hadhihi an waladi kaje kai wa dana sadaka shi wannan yana nuna cewa idan ɗanka ya mutu ko ubanka ya mutu za ka yi mai sadaka Allah kai masa lada ka je ka yi sadaka Allah kai lada wa ɗana na yi masa laifi amma ka canja yau ga sadaka na kai hala salihun fa wada'atuha wada'atuha ne mata ban kwana wada'autu laha ne mata addu'a wan saraftu na juya na tafi wata saddaqtu an waladiha bi tilka darahima naje na cika alƙawari na amana na bada sadaka a maimakon ɗanta saboda wannan dan dirhame da ta bayar falamma kana lailatul juma'a ce daren juma'a ya juyo al'ukura ta gaba a cetul makabira kaga mutumin kafa sai dada koma magabarta ta waliyan Allah ken yanzu kai malam tsoron Allah ka ya kai ka je makabartar garinku ka je tsakiyar makabarta ka shimfida tabar maka wai za ka yi bacci zai yiwu a zai yiwu mutumin ka ya ɗauki shimfidar sai koma makabarta waliyan Allah to malam waɗannan su ne waliyan da ya kamata ‘yan maulidi su rinka kawo tarihinsu. Amma matsalarsu ba sa karanta littafan sunna sai su je su ɗauko wanda ba na sunna ba. Kowa ya san waye salihul murri. Ka san Allah yakan nuna wasu bayan Allah a mafarki su ga wani abu. Ya ce kawai sai koma makabarta. A taitul makabira, ala adaci, na koma makabarta a bisa al'adata fa nimtu ya kwanta ayi baccin sa fa fara'aitu ahlal quburi sai Allah ya dada nuno mun ma'abuta kabarukan nan kad kharaju sun fito min quburihim da kabarukan su wajalasu ala adatihim suka zauna a bisa al'adar su kamar yadda suka yi halka halka wa atatumul atbaqu sai ga wani mazubi ya zo musu daga sama idza zalika shabu dahikun a sai ga wannan matashi kawai sai na ganshi yana ta dariya kuma wanda jiya na ganshi yana ta kuka ana dukansa ana mai azaba dahikun farihun masrurun yana mai farin ciki da nuna jin daɗi faja'ahu aidan tabaqun sai ga wani kwanan mazubi ya zo mai daga sama shi ma fa akadahu sai ya karba falamma ra'ani yana kallo na ja'a ilayya sai ya zo waje na fa qala ya salihu yace ya kai salihu jazakallahu anni khaira Allah ya saka maka da alkhairi naga sakonka ya isa khaffafa Allahu anni al'azaba Allah ya sauƙaƙa mini azaba malam ka ji abin tsoro ba fa cewa yi an daina mai azaba ba cewa yi khaffafa Allahu anni al'azaba Allah ya sauƙaƙa mini azaba malam harka ta kabari harka ta mutuwa abu ne mai ban tsoro da tashi hankali wallahi wallahi malam muna da laifi istighfarin mu bai kai ba salatin annabin mu bai kai ba tasbihin mu bai kai ba tuban mu bai kai ba zunubin mu yayi yawa mu tuba ba wannan bayin Allah ne fa da suka gabata fa yace Allah ya sauƙaƙa mini azaba wa zalika bi tarki ummi ma kanat taf'alu wannan kuma saboda mahaifiyata ta bar abin da take mini na laifi wannan yana nuna ashe wani zai iya jawo wani azaba ka je ka bar bala'i a bayan ka da ka shuka ya bi ka ka san me azabar wannan abin da uwar take masa aka daina mai amma shi kuma tsakaninsa da Allah ya kowa wasu laifuka to shi yasa ake so ka gina gidanka akan sunna ka gina iyalanka akan sunna akan bin alkur'ani da sunna su rayu akan daidai kakka bar su su aikata abin da yake ba daidai ba yace waja'ani ma tasaddaq ma tasaddaqat bihi anni abinda ta yi min sadakan nan sai gashi Allah ya kawo min shi daga duniya an kawo masa shi qala salihun sai salihu yace fa qultu wa ma hadhihi al-atbaq sai ce wannan abuwan mazubai da ake ta saukawa daga sama menene fa qala hadhihi hadaya al-ahya li amwatin yace wannan kyaututtuka ne da rayayyu suke yi wa mamatansu. Allahu Akbar, mina sadaka ce wal qira'a da sadaka da al qira'a karatun alqurani. Malai ce babu wani dalili da ya inganta akan halaccin karanta alqurani a magabarta ko kuma a karanta wa wani alqurani babu wannan. Wa du'a wa ma addu'a ta tabbata yanzu alaihim kullu lailatul juma'a ce. Duk wanda ya wa mamacinsa addu'a duk daren juma'a sai an turo mai addu'a nan. a ce ga dan uwanka ya maka addu'a in ka yi wa babanka addu'a za a ce daren juma'a ɗanka ya maka addu'a wasu iyayen suna farin ciki da 'ya'yan da suka bari 'yan albarka wanda ya manta ubansa da addu'a ya yi asara wanda ya manta uwarsa da ta mutu da addu'a ya yi asara ka sani in ɗan uwanka yayanka matarka danginka suka mutu kai musu addu'a kullu lailatul juma'atin yuqalu lahu hadhihi hadiyya addu'ar da aka yi sai a mai da shi a matsayin kyauta wani gift sai a ta kawo mamaci yayi farin ciki me wannan sai a ce ai ba wani abu bane addu'ar da ƴan uwanka suke maka ne Allah ya juya maka ya kawo ma shi a matsayin kyauta gift fulanun ilayka farji ila ummi wa qra'aha minni salam salihu koma gurin mahaifiyata kace ina gaishe ta wa qul laha jazaha Allahu anni khaira kace Allah saka mata da alkhairi kaga da zo ya mummuna addu'a yanzu fa ya canja to kaga shine wai amfanin uba duk abin da uba zai yi yayi kokari yayi a wadansa alheri billahi alazim wata tsiyar in kai wadanka in ya mutu aka tunatar da shi sai ya tsine maka albarka to ballantana kuma dayewa uba ku kiyaye fa a kula kace Allah ya saka mata da alkhairi kad wasala ilayya ma tasaddaqat bihi anni abinda ta bada sadaka gare ni ya iso ni wa anta indi an qaribin wa anti indi an qaribin fasta'iddi to yaron yace kuma ka gaya mata ta shirya ita ma ta kusa tahuwa waje na tab ya zo da bayani mara dadi kuma ya faɗi abin da ba a so gaya mata wa anti indi an qaribin fasta'iddi qala salihun salihu ya tafi tunda shi dai ba shi aka ce zai taho da wuri ba sun masu ya ce kawai sai na farka daga bacci wa ataitu ba da ayyamin ila dare ummi shabi bayan yan kwanaki sai na tafi gidan mahaifiyar yaron nan wa idza bina'shin mawdu'un alal babi yace wallahi ina zuwa sai ga makara a kofar gidan ina komawa gidan tsohuwar yaron nan kawai sai na ga makara sai gashi an binne ta a gefen ɗanta a wannan makabartar dai da na yi mafarkin dai kuma kusa da kabarin ɗanta to wannan shine hikimar kake ganin idan uba ya mutu sai a binne shi kusa da 'ya'yansa ko 'ya'ya a binne su kusa da me kusa da iyayensa saboda in sun zo tashi a kiyama su tashi tare Allahu akbar fada'utu lahum salihul buri yace na hada su bin ne musu addu'a nayi wa dan addu'a nayi wa uwar addu'a wan saraftu na tashi na juya imamu zahabi yace fa nas'alullah an yuwaffiqana an yatawaffana muslimin zahabi yace mu roki Allah Allah ya dauki mu muna musulmi wa yulhiqana bis salihin ya hada mu da bayin Allah salihai wa ya'simana minan nar ko mu nemi Allah ya kare mu ya tsare mu daga wuta innahu jawadun karim lalle Allah mai kyauta ne mai karamci ra'ufur rahim mai tausasawa mai jin kai tabaraka wa ta'ala wannan shine karshen wannan hikaya da Imam Zahabi ya kawo a cikin wannan littafi na Al-Kaba'ir to abin da muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuttuɓin harshe muna neman afuwar Allah wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh